بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa musulmi barkama da sake haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin aliyu bin abi talib wanda ke cikin makarantar CAJD a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna ranar Laraba 16 ga watan Zulqa'da shekara ta 1446 hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 14 ga watan biyar. shekara ta 2025 miladiya har ila yau muna cikin karatun littafin alwajizu fi aqidati salafus salih ahli sunnati wal jamaa wannan shine darasi na 19 idan ba amince ba satin da ya gabata malam ya fara mana bayani dangane da alamomin tashin alkiyama kananu kahin ya shigo manya mun ambaci wasu daga cikin alamomi a darasin da ya wuce mun tsaya a daidai gabar da malam ya ambaci yawan kashe-kashe a ƙarshen zamani malam ya ambaci guri da mutum zai ringa yi na ina ma a ce ya mutu saboda wahalhalun duniya haka kuma mutum zai ringa wucewa daga gaban kabari yana mai gurin a ce dama shi ne a ciki malam ya mutu abubuwa da dama ƙarshen abin da ya ambato shine zuhurul khasfi wal masqi wal kadhaf malam ya ce za a samu bayyanan kifarwa daga ƙasa sannan kuma za a samu wato abin da ya shahi ƙazafi shi ma dai zai yawaita a cikin al'umma kuma in muka kalli rayuwar da muke a yau za mu gani duka wani abubuwan suna wakana cewa mutum bai ji bai gani ba sai a mashi ƙazafi a ɗora mashi abin da bai san hawa ba bai san sabka ba haka kuma aka samu wasu ɓangarori na duniya su ma suna fuskantar abin da ya shahi wannan hasaf ɗin malamin ida bayani ba dangane da alamomin alkiyama kanan saboda haka za mu ci gaba a gaba ta gaba allah madaukakin sarki ya mana jagoranci malam yake cewa tadyiqul amanati yana daga cikin alamomin tashin alkiyama kananu tadyiqul amanati shine cin amana zaka samu wato yardadde daga cikin al'umma wanda ka yarda da shi ka amince mishi za ka ba shi dukkanin wata yarda saboda yarda da kamar shi zaka ɗauki amana ka ba shi amma daga ƙarshe sai ka samu abin da zai biyo ba shi ne cin amana wannan zai yawaita a ƙarshen zamani kuma halin da muke cikin rayuwa kenan a yau malam ya ce wannan yana daga cikin alamomin tashin alƙiyama kananu sai ya ce wa isnadul amri ila ghairi ahli sannan za a ringa meka al'amari ga wa'inda ba su suka cancanta a ba za a ɗauki al'amari a ba waɗanda ba su cancanta ba a ce kuma su za su jagoranta abu mutum ne ji gyara na karatun famfo in aka bai ɗaukar ma'aikatan gyaran wuta ya gara ɗauke shi sunan shi ne mahari sai ka rasa to shi ya ne ne aka yi shi da ya karatun gyaran ruwa a kawo shi gidan wuta sai ka bincika sai a ce maka to ai deja inda ya laƙin wan kanan matar shi ne sai ka ci dai ka ji wani liyan ne ya haɗa su kawai wannan abin ne sa'a kawo shi alhali kuma ba fannin shi bane wannan abin zai yi waita a ƙarshen zamani kuma a yau gaskiya rayuwar da muke kenan da yawa daga cikin waɗanda suke jagorancin ɓangarori didiya na al'umma ba ɓangaren su bane ba kawai kawo su aka shi ne ce za'amatul amri ila gairi ali za a beka jagorancin abubuwa zuwa ga waɗanda ba su suka cancanta ba alama ce ta tashin alkiyama malam ya ce kuma wa za'amatul aradil minan nas za kuma a shugabantar da kaskantattu daga cikin al'umma za a ɗauki kaskantaccen mutum a ce shi ne shugaba a waje wannan kuma ya shahi shugabanci na al'umma ga baki da da kuma shugabanci na ɓangarori na cikin al'umma za ka samu shugaban ƙasa wanda a cikin mutane kaskantacce ne shi ba kowa ne ba amma a waye gari shi ne shugaban ƙasa za ka sami shugaba a ma'aikata a cikin ma'aikata kowa ya yi shi mutunci kowa ya shi daraja amma shine shugaban kaskantacce ne shi a cikin su amma shine yake shugabancin su nawa aka samu da yawa ne to wannan alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama kamar yadda malai ce wartifa'u asafilihim ala khiyarihim sannan kuma za a ringa daukaka wato kaskantattu akan waɗanda suke zababbu daga cikin al'umma me yake nufi da wannan daukaka kaskantattu akan zababbu yau duk waɗanda ake ba lambobin yabo da lambobin girmamawa su wanne ne a cikin ƙasar sai ka samu kaskantattu ne waɗanda ba su da daraja ko ɗaya a cikin al'umma sai ga an ɗauki wani ɗan tasha mawaƙi wanda ba shi da daraja komi a cikin al'umma a cikin mataki na daraja ko ɗaya bai samu ba amma sai ka samu an gudu shi da shugabannin al'umma suna karrama shi ba kowa bane shi amma yau an ɗaukaka shi an kai shi wani matsayi yanzu a yau abin mamaki shine za ka samu daga cikin al'ummar da muke rayuwa da su yara sun harrace sunayen kaskantattun mutane amma ba su haddace sunayen manya-manyan wuraren sahabba annabi abu da ya bani mamaki shine yau yau na yi karantarwa a wata sal ta wata ekol sai na ba su expose da na ba su expose ya na yi farmansu an gurup gurup an samu gurup guda bakwai wale da amma musu a b sai dai sai na ce to yanzu kowace gurup zan mata sunan ɗaya daga cikin wa'innan goman da annabi musu abin shi a aljanna ashiratul washirin na bijanna wallahi abun mamaki da na waɗi sunan talhatu bin uwaidillah wallahi akwai wanda bai mata ujin sunan ba sai kuma yara ne ali sai suke amma da ka ce mashi messi ko cristiano wa shi zai yi da baka tarihin shi wannan wata irin al'umma ce muke ci ƙarshen zamani ke alama ce ta tashi alkiyama malam sai ce wa wiladatul amati rabbataha sannan kuma baiwa za ta ayi uwar gijiyarta me yake nufi da wannan baiwa za ta ayi uwar gijiyarta alama ce ta tashi alkiyama shine wato shugaba wadda take jagoranci ta yi ma yarinya komi ita ta kula da rayuwarta har ta kai wani matsayi amma za a waye gari wannan yarinyar da aka tattala an waye gari sai abin da ta waɗi ake bi ba a so a muzanta mata ba a so a bata mata rai inda wani aka samu a yau da yawa daga cikin uwaye a gidajensu ba su da ta faɗa abin da ɗiyansu suka faɗi shine ake ƙarshen lalacewa ta zamani kenan in ka bincika me yasa sai ka ji an ce a to ai ta iya tana da abin hannunta tana da abin hannunta waye ya kula da rayuwarta waye ya dauke ta a ciki mahaifiyarta ce wace ce ta aihe ta mahaifiya ce amma yau mahaifiyarta za ta yi magana sai ta take eh abin da ta faɗi da shi za a yi ko ana so ko ba so in kuma ba so to za ta janye tallafin da take kawo a cikin gida kaga kenan zamani ya kawo mu ƙarshe ta yanda baiwa ta yi uwar gijiyarta malam kuma ya ce wa zuhuri a'wani zalamati alladhina yajliduna an-nas haka kuma za a samu waɗanda suke taimaka ma azzalimai waɗanda za su ringa buga ma mutane bulala alama ce daga cikin tashin alƙiyama wannan alama wataƙila ta faru kuma wataƙila ba ta ƙare faruwa ba saboda hanyar za akwai duk lokacin da ka taimaka ma azzalimi ka san sare zalunci sai ka taimaka mai kai ma ka shiga cikin wannan bayanin alama ce daga cikin alamomin tashin alƙiyama hadisi ya tabbata cewa ana ba da tarihi ɗaya daga cikin magabata ana ce mashi ko muhandis ne ko mine na mace sunan nashi amma dai shi tela ne tela ne aikin shi dimki sai ya zo wajen sufiyan sauri rahimahullah sufiyan sauri ɗaya daga cikin malaman tabi'ai da ya zo gurin shi sai ce nashi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zancen kada a taimaka ma azzalimai to ni ba taimaka ma azarai ba nake ni tela ne abinda nake yi ina dimka masarakuna kaya to Allah ga ta mallan yanzu ni ma kana ganin na shiga cikin azaliman tunda ni sarakuna kawai ba kaga dai sarki ba a taimake shi kawai ni abinda nake musu dimki shin in na musu wannan dimkin kana ganin ni ma na shiga cikin wannan hadisi na zama azalimi Sufyan sauri yace a'a kai ba mai taimakon azalimai bane ba kai azalimin ne mai zaman kanshi kai kana daga cikin azzalimin ba wai masu taimakonsa sai ya ce amma abin da ake nufi da waɗanda suke taimakon azzalimai shine wanda yake saye sai da maka allura kai kake dimka musu kaya shine yake shine ake maganar mai taimakon azurfi kai dimki kake zaka sayo allura da zare sannan ka sada musu kayan to kai azalimi ne shi wanda ya sai da maka allura ka dimka kayan shine yake magana wanda ya taimaka ma azalimai kaga babban magana ce to yanzu a yau a cikin al'ummar tamu mutum nawa ne suke taimaka ma azalimai sai ka ce ma kusan duka al'umma taimaka ma azalimai suke ko da bi ka kai amfani a cikin biro in ka kai sun yi na banza ka taimaka ma azalimai in muka ɗauki wannan magana ta suya ne sauri kai ma azalimin ne ke to yanzu a biro biro azalimai nawa gare mu yara za su yi konkurs sun yi sun yi konkurs sun rubuta sun samu amma sai a murɗe zalunci ne duka ƙarshen duniya ne sai malam yake cewa wa hudutul fitani ka qita'il laylil muzlim haka kuma fitintunu za su ta shigowa cikin al'umma kai ka ce wani yanki ne na dare in wannan fitina ta kullo nan ana zama lafiya ba kare mana sai ka ji wata tan ta barko in ana cikin wannan sai ana cikin ka ji wata tan ta abin da ake ciki kenan yanzu a duniya musamman wanda yake bibiyar labaru ya san ya san da haka na. ana cikin wannan yanayin kasar ku ta kece da kaza can kuma yakan yi wani abu ya bullo a can ana cikin yanayi sudan harka ta lalace sudan ta watsi ana ta mai can sai isra'ila ta kai ma falastinawa gudu fitintunu ne ƙarshen zamani ne suke nunawa haka mala yake cewa at-tatawul fil bunyan haka kuma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama kananu tsawaita gini duk inda ka kewaye bai ni ake dora da Allah ba haka bane ba yanzu in ka ce ka ilga biyanin da ake dora wanda suke cikin shantiya da magaran kawa kanka aiki ba ka ilga su kowa su yake dan da ganin shi a sama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce karshen zamani ne wannan alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama ina tamanin wannan ya zo a cikin hadisin Umar da yake cewa akhbirni an amarati yace an tadda amma tarabbata wa anta rafata al-urrata yatatawaluna fil bunyan yace zana tsawaita gini kowa su yake ginin shi ya tsawo malamai suka ce abin da ake nufi da wannan shine yawan dora benaye yanzu ba magana beni hawa ɗaya yake in ka ɗora hawa ɗaya a ce ba ka kai ba sai ka ɗora uku ko Allah musa Allah madaukakin sarki mana jagoranci sai malam yace kuma wata bahin nasi fi zakhrafatil masajid yace mutane za su ringa gori wajen kawata masallaci sai a ce kai wannan masallacin nan goma ya yi wancan ana na ana na sai wani ya ce to na yi wanda ya yi shi a ringa tabayi da masallatayya a masallacin mu yayi na wa mu namun ka taka ni tsaya kake wani ce a namun kuma klimatizar gare shi ba haka ake ciki ba yanzu in wanga alhajin yi wanga masallacin da juma'a in ɗayan alhajin ya leƙa ya ce wanga ne kai kace to shikenan a bani shekara mai zawa shi ma ya ce yayi wanda ya yi shi abin da ake ciki kenan yanzu wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan yana daga cikin alamomin tashi alkiyama mallan yake cewa kasratu tijara da yawan kasuwanci kowa dan kasuwa ne a garin kowa yanzu ya koma ya ce kai in ka zauna dan battai kowa yana yin kasuwa in ba ta zauna ba yana ta tsaye yawan alama ce ta tashi alkiyama akwai kasuwa tsaye akwai ta zauna da wannan alama ce daga cikin alamomin tashi alkiyama kuma yace wa taqarrubul aswaq kuma da da kusancin kasuwanni wannan kasuwa tana kusa da wannan yanzu daga nan wannan titin kanka kai karshen shi can zuwa stad kasuwa nawa zaka samu sai ka samu yan kananan kasuwanni sun kai hudu a saman titi da kayan ka shakwana kuma ka iske wasu kasuwanni kasuwa tana kusa da kasuwa ma'ana mutane sun rikide kowa kasuwanci yake yi abu ne yake na alkhairi kasuwanci ba haramun bane ba amma akwai abin da ya kamata a dora shine wannan abin in yayawaita alama ce ta tashin alkiyama sai malam ya ce ووجود المال الكثير في أيدي الناس مع عدم الشكر za a samu dukiya mai yawa a hannun mutane amma ba su gode ma Allah kullum ka tashi don da ka gaba da shi abokina ne ce ka ne sai a hankali shi kuma a cikin shi a kaliyun shi akwai jikka biyu amma kan shi ta ke sai a hankali mai cewa alhamdulillah za ka samu mutum yana da kuɗaɗe a hannun shi da yawa amma in ya zamna ban da jaje ba abin da yake shi kuma watakila a cikin wa'inda yake ma jajen ma diya yi su kudi ma'ana mutane Allah yana ba su amma bisu gode ma Allah shi kuma Allah mai yake cewa wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lashadid in kun gode mini ni kuma zan ƙara muku dama ni na baku amma yau mutane Allah yana ba su musu godiya akwai wanda zai samu yana samu yau da gobe a cikin al'umma ba kowa bane ke samu kullum kullum amma yau wani ya samu gobe ya samu jibin Allah ya kai mu sai ka ji na jaji al'umma ko ina jaji ake kai kai dai bari mulkin tani sai an kai wa ga mulkin tani ne kawai ka gode ma Allah halin da kake ciki in ka gode ma Allah Allah zai kara maka alƙawari ne Allah ya doka amma kowa da wannan jaji ya dora ya ce a mulkin tani da masu akwai inda wanda masu da kowa a yanayi mulkin cani ne ya yi haukari mutum kana bin shi kudi in ka zo masa kudin ka ce a kasan yanzu mulkin cani ne yanzu dai ga wannan sauran ba sa samu ko da yana da abin da zai baka yi fake da wannan sai ce a ana cikin yanayi na babu kai haukari wato kudi ya yawaita a hannun mutane amma babu godiyar Allah sai malam ya ce kuma wa kathratu shakh ruwa ita ma za ta yawaita da Allah da annabi rayuwar da ake a yanzu da shekarun baya ɗaya ce la ba ɗaya bace yanzu kowa marowaci ne da kake ganin shi rayuwar da muke kenan kowa bai so ya ba wani hasali ma in dama ta samu wani ya samu in wani ya gani wallahi ya ja tare ka rasa miya wancan in ya mushi haɗama ce ta mutane mutum ɗaya ne yake aiki ya samu wani aikin yana aiki biyu sai ƙara samun na uku amma wa'inda yake zama tare da su akwai wanda har yanzu aiki ɗaya ke nema bai samu ba bai iya haƙura ya ba shi ɗayan shi ya rike biyu wallahi in ya samu na waduma musa zai to kaga an waye gari al'umma sun zama to marwata ba su san taimaka ma yan uwansu sai ka samu dan uwa bayya so yi zumunci da yan uwa shi in ka tambaye shi aka sai ce a wane yanzu kaga duniya ta lalace in na tai wajen shi zai ga yana dan sauya mana wasu tunani yake abin hannun shi nake nema haka nan ne mutane sun koma marwata ba su taimaka mai uwansu alhali kuma in muka ɗoki ba ma a addinance ba ko a al'adance iyayenmu da kakannin ba haka suke rayuwa ba duk wanda ke iya tuna abin da suke wuka nan da shekara sha biyar baya kaɗai ya san da cewa a nan da shekara sha biyar kaɗai baya ba wai da yawa ba ba irin rayuwar da ake yi suke nan ba za ka samu ana taimaka ma juna ana agaza ma juna ƙarshen babban misali abinda zan faɗi yanzu samari in suka yi wannan za su tuna ka kalli yadda ake agazawa abokanka a lokacin da suka tashi arme dan Allah abinda ake yi da da yanzu ɗaya ne la a da in mutum zai arme ana tallafa mushi a kawo mushi agaji wanda ake gaisawa dan abin da gare ka ba shi kayi kari duka agaji ne samu yi saboda shi lahiya a kare yan yi da mushi barka Allah ba da zuriya ta amma yanzu mutum in zai yi arme sai ga in ya biyo titi ana ɓoyewa don me zaka boye a shi yana boyewa ne saboda in ya gan shi ya san da cewa bai bashi kunyi ba abun kumiya kuma shi in bashi da niyyar bashi kenan ware boye ya wuce an zo ana reunion arabi sai ka isko mutum uku a zamani sauran duk su basar saboda me saboda an san reunion kawai magana ce ta kuɗi to kowa marwaci ne bai so ya bada kaga wannan alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama sai kuma malam yake cewa wa kasratu shahadati zur da yawan yin shaidar zur bakka nan aka yawo baka gani ba amma in ka zo kai zaka fara ba da shaida ka ce a ka san ai an yi kaza an yi kaza ce ya aka ka ce eh amina na ka kai kuma maka na ka sai an ta an ta gurin shari'a an kawo ka gaban alkali an ce za a sa laya sai ga mutum ya fara zuwa ni washe da gaskiya amma na an waye ta rantsa muku na rantsa da Allah haka aka yi saboda an kewaye an bashi kuɗi sai ya zo ya shaida ka amma an ta gama alƙali an ɗauko ƙur'ani an kakkaɓe mai ƙura ka ce la'ila ya kaji hawar zuwa ya aka kai ya ce a wallahi ni dai a bar magana ƙur'anin nan ya zai a bar ta baka da gaskiya shahadar zirci wannan shaida ce ta zurta yawa cikin al'umma sai kuma yake cewa bancin wannan yana daga cikin alamun tashin alƙiyama ya ce kitmanu shahadatul haq a ɓoye shaida ta gaskiya wannan shi shaida ne a gaban alkali cewa in an tayi wannan talakan da aka zalunta zai samu adalci a wajen shari'a to wannan shaida sai a kewaya sai a je gidan shi a iske shi a bashi kuɗi makudai a ce da Allah kaka takin shaida in so samu ne maka shiga mota ka bar garin ka tai ka bar kasa baka nan ka ba ruwanka shi kuma duba da cewa ana cikin fatara an ya kalli kuɗin da aka bashi sai ya amsa ya ɓoye shaida ta gaskiya wadda zace ceto talaka daga kanyi da kuma cutar da aka mashi amma ba yayi ba saboda an riga an sayi wannan shaidar tashi wannan yana daga cikin alamomin tashin alƙiyama haka nan kuma malam yace wa zuhurul fuhsh da bayyanan alfasha alfasha za ta bayyana a cikin al'umma galibi in aka ce alfasha malumai suka ce in an yi itilakin alfasha ana nihin zina ne in kuma ba yi itilakin ta ba an biyota da wani abu shine zai fassara ta to anan malin ya ce wa zuhurul fuhsh da bayyanar alfasha kenan yana nufin zina zinace zinace zai bayyana wannan mun baye mun gaye shi a satin da ya wuce cewa bayyanar zinace-zinace bai bukatar wani tafsiri kowa ya san yau zina a bayyana take ba a ma ɓoye ta irin yana sai ka gama mutum ya yi zinace-zinacen nashi ya shigo cikin kuwa yana zaune yana gaya mu ga abin da ƙarshen bayyana zinace-zinace ke wannan alama ce daga cikin alamomi tashi alkiyama sai ce wata hasu da yawan faɗace-faɗace wane da wane ba shiri an yi waɗa sai ka ji an ce an yi waɗa an ji mushi ma ciwo wane ma ya kwana a kwansiriya babu gairi babu dalili wattabaud da kuma ƙin juna ƙin juna wattashahun da ƙiyayya nuna ƙiyayya kawai mutum bai maka ba komai ka shi ka tsane shi baka san shi baka san gane shi babu dalilin komai saboda ni ga wani wanda ya faɗi haka a gaban ran nan muna zamane ya wani ya zo wuce ya ce wannan wanda ya wuce na tsane shi na ce to kai kuma me maka caya wallahi kawai wanda san shi na ce to kuma baka san shi ina ruwanka da shi ka cigaba da rayuwarka wani ai bai zo shiga rayuwarka ta yi shi ganin shi ma bai so yi nace subhanallah kawai ganin shi ma bai so yi nace to kaga dai shi ranan ba kai kallisa ba kai ka busa mai ba kenan tunda ba kai ka busa mishi rai ba wanda ya busa mishi rai yana son shi kamar shi rayuwar shi ba ruwanka da shi kawai to har yanzu al'umma ta kai irin wannan matakin ta mutum bai maka hukumi ko ka ji kaki malam ya zano shi daga cikin alamomin tashin alƙiyama sai ya ce kuma waqati atur rahim qati'atul rahim shine yanke zumunta wallahi akwai wanda zai ce maka raban shi da dan uwan shi kanan baban shi ko kanwan mahaifiyar shi raban shi da ita wallahi sai ce maka tun layyar bara shekara guda bai da labarin tabbatar labarin shi bai je ya da su su ma ba su neme shi ba saboda zumunci ya riga ya yake a wani kuma tun da aka yi rikicin gadon kakansu uwayen nashi ma suka farraka kowa ya kama gaban shi ba a yin zumunci yawa ana samu zumunci ya yanke kwata-kwata babu shi wani sai ka gani mai kokari ne amma wahayin sallah ta zai je yi zumunci je gai da 'yan uwan mahaifin shi ko 'yan uwan mahaifin shi sai a sallah to kaga wannan sai a ce da ma baka je ba saboda wannan yanke zumuncin da ake wadi shine ainihin yanke zumunci yaya ne da za a yi kanin mahaifinka wai sai a sallah zaka zo gani shi lalacewa ta kai lalacewa kenan to kaga qati'atul rahim tana daga cikin alamomin tashin alkiyama sai kuma yace wa su'ul jiwar da kuma muzanta makaftaka mutum yana zama da makwabcin shi amma ba zama alkhairi ana zaman doya da manja ana zama na ba ga maciji inda muna ta zo ruwan gidan shi daga gidan makwabcin shi yake bi to makwabcin ya je sa aka mishi laka telan biyu ya sauyi wai me yasa saboda ruwan gidan makwabcin shi in ya zo katangar shi ta zube kan ruwan ya wuce wallahi al'umma abin da ake rayuwa ke wani mai karhi ne to shi ke na he ta da gini damuna ta zo hanyar ruwa ya ta da gini saboda ruwan ya zo ya sake hanya he shi ta da wa talakawa gidajensu kaga wannan su uljuwar ne kana zama kusa da talakawa dan baka tausaya musu yana daga cikin su uljuwar abinda al'umma mu suke yi a yau da sunan su musulmai ne mutum ya yi banɗaki a kowar gidan shi amma ba zai yi rami ba inda cutar da ya fita ta hutsari da wankan shi ta shiga kawai zai yi kowa da katangan makwabcin shi in ya shiga yi wanka farar ya wuto titi ya cuta wa makwabcin shi ya tuta wa al'umma masu wucewa kan titi don allah don annabi ba abun kumya ba ne ba yau a ce al'umma har yanzu tunaninsu bai wuce cewa wa in kai gida kawai ka tilla kowa daga ban ɗakin kai wuto titi duk titin da ka bi kawai gwanin ne in ka wuce a yin shi Allah ya kawo ka kana tafiya kawai wani ya wuce da gudu in abin ya taka ne zai fatsa maka walalan ne ya bata maka in kashe shi na ka ji wari wai gutsarin gidan wani ne ya wuto titi ina kula da haƙƙin al'umma yake annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum ya biya bukatan shi ba kallacin ka hudo walalan gidanka ba hutsari wannan da za ka yi ka zuba ruwa in dai hanya ce ta bin mutane annabi ya hana amma yau hanya ce ta bin dubin al'umma wani ke hudu ban ɗakin gidan shi kuma musulmi ne shi da za a zo a yi maganar musulmi ya ce su ne ta ina ka zama musulmi wannan ɗabi'a ce ta musulmi ba ɗabi'a musulunci ba ce musulunci bai koyar da cutar da al'umma saboda haka duka wanda ya san yana wutar da banɗakin shi ba shi da rami wallahi ya yi tsoron allah ya je ya rami saboda yana cutar da al'umma za ka samu lattijawa unguwa masu zuwa masallaci in zaka je masallaci sai ka ƙetare gwalalan gidan wani don me yasa titi hanya ce ta wuce mutane ba hanya zub da walalan gidan ku dan me za ku rinka zub da walalan ba ku iya rami ku yi rami in ya cika ku kwale menene matsala a ciki amma al'umma suna shiga kin al'umma wallahi alazim wanda yake fitar da wannan yana cutar da al'umma zai iya zuwa ranar alkiyama ya iske a cikin mizanin alkhairi shi babu kuma sallar da kake ta kuri kana yi sai ka ta ka iske ita ce za a biya wannan al'ummar da suka yi ta ketar kwallon gidanka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sahabbai kun san wane ne matsiyaci suka ce a matsiyaci shine wanda bashi da kobi annabi ya ce a matsiyaci shine wanda zai je lahira da lada mai yawa yayi aikin alkhairi yayi azumi yayi zakka yayi sallah amma in aka duba ya cuci wancan ya zalunci wancan to kai al'ummar da kake zalunta suke zawwa kana bata musu hanyar su kana bata musu tufafi kana bata musu takalma da gwalalan gidanka kana tunanin Allah zai barka abin zane a'a sau da haka al'umma a ji tsoron Allah a bar shiga haƙƙin mutane haƙƙin mutane haƙƙi ne wanda Allah bayya yahewa Allah zai iya yahe maka komi amma ban da haƙƙin mutane a dinga kuma kyautata makwabtaka a dinga zama alkhairi da makwabta makwabci yana da girman daraja a cikin addinin musulunci hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa da mala'ika jibril ya sayo ni gaba yake mini bayani akan haƙƙin makwabci sai da nayi tsammanin aya za ta sabko ta ce in makwabci ya mutu in an tashi raba gado a ba makwabcin shi saboda girman haƙƙin makwabci amma yau mun ba wanda muke cuta ma irin makwabta Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu sai yake cewa yana daga cikin alamomin tashin alƙiyama assalamu alal ma'arifi faqat yin sallama ga wa'inda ka sani kadai ka zo wuce musulmai ne wanga ka sani amma an ka duba gani ba wanda ka sani a cikin su kai ka kalle su duka kun yi da wuri kawai ka juya wai baka san su baka ce musu salamu alaikum amma in ka zo wuce nan kaga ga wani ali nan ka san shi kun yi ma ka ce to assalamu alaikum na akwai wanda ka sani dan Allah ba ka mun yawa assalamu alal ma'arif faqat sallama kawai zaka yi ta ne ga wanda ka sani wanda baka sani ba ba ruwanka da shi baka mishi sallama malai yace to wannan abin yana daga cikin alamomin tashin alqiyama annabi sallallahu alaihi wa sallama yace masahabbai shi ala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum annabi ce ba zan gaya muku wani abu wanda in kuka yi shi za ku so junanku annabi ce ku yaɗa sallama sallama tana sawa a so juna daga lokacin da ka ce he wanda ka sani za ka ma sallama to dole ƙiyayya ta ƙara yawaita a cikin al'umma musulmi ne ko babu komai dan uwanka ne musulmi addini ya haɗa ku innamal muslimuna innamal mu'minuna ikhwa musu musulmai mu'minai yan uwan juna ne dan uwanka ne kamar shi assalamu alaikum assalamu alaikum ladan nawa zaka jawo muku da kai da shi amma dai sai ka samu babu wannan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu sai ce wa qu'ut tanakur bainan nas kaga wannan kuma shi ma yana faruwa malai ce ne daga cikin alamun tashin kiyama wa qu'ut tanakur bainan nas shine mutun ya gani mutun ya san shi shi ma wancan in ya san shi amma in ya gan shi sai ya nuna mai san shi wata kila ma sai ya ga ce a muna laiwa ni ka gane ni sai ce to dai wane ne kai in ya bashi sanin ya tuno mashi wurin ya tuno ya ce a wala ban gane wataƙila ko saboda ya yi kuɗi shi kenan sai dai kare ya ce yana wani labari ya ce yanzu wani wai bai gane ni ba bai gane ni ba shi kuma da gangan ne a tanaku saboda martaba da kuma mutane ba ruwansu da al'umma ba ruwansu da kowa sai ka samu mutum ka mashi warin sani tare kuka yi kaza da kaza za ka iya tunawa amma yanzu saboda kuma ɗayan ka tambaye shi wanda ka gani sai ce a wallahi ban gane ba kaman aliko kai kuma sunan ka mamman sai ce sai ya maka suna ai wai ya mance sunan ka ma kwata kwata kaga malam yace yana daga cikin alamomin tashin alƙiyama sai ce wata shabbu shuyukh bi shabab haka nan kuma latiyawa tsohi za su rinka kamanceceniya da matasa kaga wace irin kamanceceniya ne tsohi za su yi matasa shi ne abubuwan da matasa suke sai ga tsohi sun koma suna yi tsoho ɗan shekara sattin sai ka ga mushi turwa kushi irin na irin na irin na yan lega yau baba ya aka sai ce a kasan shi zamanin kai zamanin wasu ba wai shi ma bai san su ba yau shekara 60 kuma tsohon ya ke jira ai ko miya zo sai ka gani tsohon yan shekara 60 ya shiga irin da matasa ya sa gin ya sa bodi kaga ai harkar ta lalace ke tsoho ya shiga yara kawai alaga da malam in ka tsuwa kawai ka kusa mutuwa ka koma ga Allah shine bayani duk wanda ya kai shekara 60 ai dai lahira ko aka wake zuwa ya kusa isa fi sabilillah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma shi da ma rayuwar su shekara 60 ko 70 ne to kai a cikin 60 inda aka zano kai da kenan yanzu me yi saura tahiyya tai saura kenan kawai ya koma istighfar kuma a nemi Allah sa a cika da imani amma kuma kuma ana rayuwar yara kaga ai abu bai kyau ba kenan malam yace yana daga daga cikin abin da zai zo alamomi tashin kiyama tsohi za su ringa kamancicinya da matasa haka nan kuma yace wattahawunu bisunanin lati raghaba fiha al-islam haka kuma za a ringa yin sakaki da sunnoni wanda addinin musulunci ya kwadaitar a gare su addinin musulunci ya kwadaitar a yi sunna kaza sai kaga ana yin sakaki da ita ana wasa da ita mutane ba sa ɗaukan wannan sunnar da, da wani mahimmanci alasabilil misal kamar in ka ɗauki sunna ta in an shigo masallaci a raka a biyu za ka gani da yawa daga cikin mutane ba su yin ta sun ɗauke ta ba bakin komi ba sunna misali ta ɗage wando zuwa kada ya sauko idan sau misali kaga mutane anan suna ta hawun da sunna na aka ce a ɗage annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma asawul min alka'abin min idari fa fina abin da yi kasa da idan sau na tufafi a wuta yake kada tufafin ka sabka idan sau bakinsa idan sau yayi ana so ma su ɗanyi sama da idan sau to amma wai al'umma ba su san da cewa wannan hadisin ya kamata a yi aiki da shi wannan suna ce mai kari sai da mawaƙa suka wara ɗage wannan su kawai da wani mawaƙi ya waƙa ya ɗage wannan shi gina ya gani samari an koma gaba ɗaya shi ne malam ya ce kai wani malami ke cewa masha Allah samarin mu sun fahimci suna yanzu ɗage wannan suka ce aka ce malam a'a sunna ba ta annabi ce ta wani mawaƙi ce kaga nan ba su da ladan sunna sun ɗage wannan su dan mawaƙi ba su ɗage dan annabi ba kaga babu ladan da za su samu amma da ka dage lokacin da aka ce maka sunna ce ta annabi fa za ka samu ladan aiki da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kina kaga ana wasa da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tahawun da shi malai yana daga cikin alamomin tashin alkiyama sannan abu na gaba sai ce taghayyuru zaman caccanzawar zamani zamani zai sauya abinda aka yi bara in bana ta zo sai ka gani abubuwa sun sauya ba irin na bara bane abin da aka yi bana kuma in baɗi ta zo sai ka gani wara bara wara bara da da bana din to kaga wannan yana daga cikin alamomin tashi alƙiyama sai ka ji ana cewa bara ta yi bana kenan zamani ne yake sauyawa sai sai a samu irin wannan sai ce kuma hatta tu'badal awthan zamani zai ringa caccanzawa har sai an kai wannan ƙarin nashi din gaba har sai an kai wanga mutane suna bautan gumaka mutum zai mamaki a ce ana bautan gumki ko to akwai misali wanda zai tabbatar da haka nan misalin da zai tabbatar da haka nan shine an waye gari mutane suna ɗoko hotunan waliyai suna sawa a ɗakuna ko kuma a wuyansu suna ratayawa da niyyar neman kusanci zuwa ga wa'innan waliyan amma yau da gobe ya ta kai su suna roƙon kuma wa'innan waliyan da suna ibada nawa ne aka samu sun kawo hoton waliyi a ɗaki sun zo gaban hoton kuma suna roƙon shi wani abu wanda haƙƙi ne haƙƙi na ubangiji subhanahu wataala akwai wanda zai rataya hoton waliyi a motar shi inda za ka tambaye shi me yasa ka rataye hoton wali a mota ka sai ce wai saboda in za a accident akwai hoton wali mota ba ta yi accident kaga wannan bauta ce tsantsa waye yake kare bawa daga fadawa cikin musiba Allah ne to in kana tunanin wannan wali da ka rataya zai kare ka kaga ka dake haƙƙin Allah ka ba ka ba wali kenan al'umma sun koma suna bautan gumaka shi kuma ai waliyin bai da rahoton shi ne kasa shi kuma hoto da shi da gumki mai bambancin su babu bambanci Ina al'umma za su ke suna bautan gumaka kuma wannan ba wai waliyi kaɗai ake yin wannan abun ba abubuwa da yawa ana musu yanzu in ka tai kasashen turai za ka iske staci-staci da aka yi na wa'inda suka wuce masu ilimi ko kuma wa'inda suka shahara a wani abu za a gani har bauta ake musu ala sabilin misal wanda suke harkar balo sun sani an yi staci na maradona maradona dan balo ne da ya shahararre a duniya amma da ya mutu ya kai stacin shi aka kawo a garin su argentina sai da aka waye gari wannan hoton nashi abubuwan da ake yi na bauta ko a coci ba yi kaga al'umma sun komo suna bautan gumaka irin yadda ake yi a da a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan ma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama sannan kuma wani ce wa yadhharu shirk fil umma shirka za ta bayyana a cikin al'umma inna lillahi wato shirka za ta bayyana shine shirka za ta zama ba komai ba irin mutane kowa zai zama mushriki sai dai wanda Allah ya kiyaye ita kuma shirka babin ta faɗi gare shi menene shirka shirka shine ka hada Allah da wani a cikin abin da haƙƙi ne na ubangiji shi kaɗai shirka da Allah ba wai sai ka je ka tsugunna gaban kabarin wani ba kaya bauta ta mishi shine shirka a wani haƙƙi na ubangiji ka ɗauko ka hada da wani sai ka musu su biyu kuma duka wai da sunan bauta ka yi shirka ala sabilil misal mutum ne ta yi wajen malam boka zan saboda ba malamai bane ba al'umma mana ce musu malamai malam boka suke malamin tsubu ce malam na yi sabon shago wallahi kuma ina so a taya na da addu'a Allah kawo kasuwa sai ce to akwai wani lakani da ka ji an ce ma akwai wani lakani to an bar hanya ya ce maka akwai wani lakani zan baka in ka ka shiga katangar gabas ta shagon naka ka rataya ta kiran laya ce ta kiran kasuwa in dai ka rataya ta tana shagon ka to in Allah ya shagon ka ba zai rabu da jama'a ba wannan shirka ce jama'a in dai ka kuskura karata ya kuma kai yarda mu shirki ne saboda ka yarda da cewa laya za ta iya kawo maka kasuwa za ta iya kawo maka arziki alhali kuma kai inna allaha huwa arrazzaqu zul quwwatil matin Allah ne yake arziki ya ka yarda da cewa laya za ta iya kawo maka wani abu wannan ita ce shirka haka kuma abin da yake na haƙi na ubangiji subhanahu wata'ala shine kadai wanda zai iya yin wannan abin sai ka je wajen wani ka ce ya maka shi kaga shi ma dai wannan shirka ne ala sabilil misal neman taimako a wajen Allah a lokacin da mutum ya shiga halin kunci wannan matsala mun yi bayanin ta a farko farkon littafi cewa al-isti'ana ko al-istighatha neman taimako da neman kawo ɗauki a lokacin da mutum ya shiga halin haɓulayi muka ce wannan ɓangare na tauhidi hatta da kafirai sun yi imani da wannan saboda Allah ya ba mu labarin cewa fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisin lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idahum mushrikun a lokacin da kafirai suka shiga cikin teku ai mun san girman teku inda yake wanda ya taba ganin teku ya san da girman shi yake in ka shiga cikin teku ka tsakiya gaba baka ganin komai gaba ruwa ne bayan ruwa hagun ruwa damar ruwa kuma teku juyawa yake igiyar shi tana kaɗawa to akwai wani hauka da yake yi teku in ya haukace ake cewa duk wanda yake sama sai Allah yake yi zukku cewa za ku to in teku ya ware hauka kafirai suna sama zawwa suke a irin rinu a ce to teku ya haukace duk wanda ya san ma yana da wani abu ya taba Allah to ya jewa cikin ruwan nan ku zo a koma kowa ya koma ga Allah duk da suna bauta gumakawa nan babu zancen a roƙi gumaki sai su ce kowa ya roƙi Allah nan fa babu zancen lalata a koma ga Allah kowa sai koma ga Allah da abin da ya sanya ma Allah Allah ce falan ma na jawo in Allah ya kubutar da su an wuto daga ruwan lahiya idan bi shi sai a koma cigaba da wata gudu wannan kafirai kenan in kafirai ma sun san da cewa neman taimako lokacin halin haula ga Allah shi kadai ake yi to ya ne kuma yanzu a samu musulmi bai yin wannan kaga kenan sai mu ce a bangaren tauhidi wancan kafirin ma sun yi kashi Allah madaukakin sarki ya kyauta sai malam yake cewa wa kathratul amfari wa qillatun nabat a ƙarshen zamani daga cikin alamomin tashin alƙiyama za a samu ruwa mai yawa amma dai shukokin da za a samu kaɗan ne al'adance in aka yi da an aka yi ruwa da yawa ana samun abincin gona mai yawa ko to zo lokaci zai juya yadda za a samu ruwan mai yawa kuma abincin kaɗan alama ce daga cikin alamun tashin alƙiyama sai a rasa yane ne a ina matsalar take an yi ruwa da yawa mawa babanci haka nan kuma yake cewa wata ƙarubu zaman da kusancewar lokaci yi ka gani kamar jiya ne kuka yi juma'a kawai goben kuka a ce maka gobe juma'a sai ka ce to wa juma'a ta kewa eh ta kewa lokaci ne ya matsi ba irin da dama ne ba da aka yi wata juma'a ya an kwambiya man je ka yance gobe juma'a har sati ya kewa yanzu za a yi abu yanzu tsakanin da Allah duka yaushe ne muka zauna nan muka yi wannan karatun satin da wuce amma ga shi na ya kewa kaga shi wannan maganar hakikanin muna cikin ta yanzu taqarubu zaman suka yi shekara daga ta shigo har ta kare yaushe da mulmin sanka ta shigo yanzu wata na hudu kuma kan ka tantance wata na biyar ko ni na rage wata na biyar ake kan ka tantance yanzu ka yace kuma da mulmin system ma'ana lokaci a kusace yake lokaci gudu yake wannan alama ce daga cikin alamun tashin kiyama haka kuma yace wa qillatul barakati fil awqat da karamcin albarka a lokaci eh ga lokacin mutane bashi da albarka rana za ta bullo ta hudo ta hada amma aka tambaye ka wai kai yau miye ma kai tukwana tukwana za ka yi dan kiskiri sai gani kai kai koyi ma baka yau tuni ranar ta kare komai baka ribanta ba cikin ta kawai ranar ta hutu kana barci ka hutu da gida dijar ka nemi a warkaci shikenan ka tafi da kun shafare mai an yi sallah azhar ka koma gida ka yi barci rana la'asar ta yi yanzu magriba ta yi shikenan ranar ta wada to mene kai abun kenan babu ba mana ga lokaci amma babu bai da albarka alhali kuma su magabata ba haka lokacin sai ke yana da albarka sai ka ji a magabata an ce yanzu misali ibn taymiya tsakanin azhar da lasar ya rubuta majmu'ul fatawa inna lillahi tsakanin azhar da lasar majmu'ul fatawa jama'a mun sanya yake ba littafin majmu'ul fatawa za ka jera a cikin nan wurin wannan gurin da nan da nan da nan bai doka bai doka wannan guda uku a ce a jera shi a tsaye kamar yadda aka jera Qur'an nan nan wallahi bai doka yayi saura shine majmul fatawa tsakanin azhar da al'asr ya rubuta kaga kaga lokaci mai albarka go lokaci albarka to mu yanzu lokacin mu yana albarka ba mutum yana zama yana danna salula ya wuce daga masallacin magariba kan ya dago kan shi dai kaji ladan yana Allahu akbar wa isha tsakanin da Allah ba ka bane ba to ya ka tambaye shi yanzu kai tsakanin magariba da isha ne kai wallahi shi ma misali kawai na biyi ne yake ya shiga facebook ya shiga whatsapp ya shiga tiktok shikenan lokacin ya zai ma'ana lokaci zai zo amma dai babu albarka sai ce wan fita wan tifahul ahilla sannan kuma za a samu infitahul ahilla intifahul ahilla menene wata in ya tsaya yanzu sabon wata ya ake ganin shi jinjiri ne ko to za a zo wani lokaci wanda wata zai tsaya amma an kakan shi ba yiri bane ba katon a katon shi zai wuto kuma ɗaya ga wata wannan alama ce daga cikin alamun tashi a kiyama eh eh a ringa a ringa garama ce wannan tsayawai kai wannan kwanan shi uku a ringa a yau ya shi 29 ai ta garama yo alama ce tashi alamun tashi a kiyama haka kuma yace wa kalamu sibai walli jamadati lil ins wannan wasu daga cikin malamai suna cewa yana daga cikin manya manya alamomin tashin alƙiyama amma dai anan malam ya kawo cikin alamomi shine kalamu siba namomin daji waɗanda suke cinye mutane za su ringa magana ka je daji zaki ya zo wuce sai ka yi maka hira ce maka da Allah na ina za a samu ruwa sai ka yi ka gwada musu inda zai samu rago ma'ana asiba wa'annan namomin daji za su ringa magana wal jamadat haka nan kuma aljamadat aljamadat su ne abubuwan da suke tsaye ba su da rai kamar yanzu misali ƙarhen wanga da yake na jikin masallaci ko kuma wannan katangai ko kuma wannan tabulkin su ne jamadat su ma yanzu su ringa magana yanzu dai zamanin bai zo ko to zai zo kuma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama hakanan ya ce wasidku ru'yal mu'min da kuma gaskiya wajen mafarkin mumini menene gaskiya wajen mafarkin mumini cewa mumini in yi mafarki to mafarkin shi zai tabbata sai ka samu diya daga cikin al'umma zai ce maka shi wallahi in yi mulki duk in yi mulki sai abin ya tabbata ana samu to in wannan abin ya yawaita alama ce daga cikin alamin tashin alƙiyama kaga mutum duk in yi mulki to wannan abin sai ya zo ya hau in yi mulki wanda ya mutu to ku jira insha Allah bayan kwana ɗaya bai ku jan cewa yana mutu shi ka ji ya ce shi wallahi dama ya mulki wannan na ya mutu to muminai in suka yi mulki za ta ringa tabbata alama ce da ke ce alamun tashin alkiyama kuma malam ya ce kasratu hasru ma'u furatin ma'ul furati an jabalin min dhab za a samu wani lokaci wanda za a samu ruwa zai kukkugo daga wani dutse dutse ne amma na zinariya dutse ne na zinariya za a samu ruwa ya kullo daga cikin shi kuma ruwan da zai kullo ruwa ne furat mai daɗin gaske mutane za su ringa zuwa ya tabbata cewa malamai suna bayanin cewa har sai an ringa yin yaƙi wajen kullo ruwa mai ƙarhi ya ɗauko in ka kwato kuma in haka to zaka tayi ka gida a tare ka kwace kai ma yake cewa ruwa mai daɗi zai fito daga daga cikin daga cikin dutse wanda ke na zinariya hakanan kuma sai yake cewa wa وما يقع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنفي خبثها مدينة wadda muke ji a cikin cikin tarihi madina ta annabi sallallahu alaihi wasallam wadda ake zuwa makka makka da madina da ake faɗi a ƙarshen zamani duk wani mutumin banza bai iya zama a madina in ya shiga sai ya ji kama a cikin wuta yake sai ya hutu da ƙarshe madina za ta fito da mutanen banzan da suke cikinta gaba ɗaya ba abin da zai saura a cikinta sai mutanen kirki duka mutanen banza za su yi waje za su yi gudun hijira ne ko kuma za su zauye gari ne a ta ƙarshe dai daga ƙarshe madina ba wa'inda za su yi saura a cikinta sai mutanen kirki bayan allah na gari hakanan kuma malin ya ce fala yabqa fiha illa al-atqiya as-salim ba wanda zai saura madina sai masu tsoron Allah mutanen kirki wa auratuhu jaziratul arabi murujan wa anhara malin yace kuma jazira ta larabawa za ta dawo murujan wa anhara tekun ta za su dawo sannan kuma za ta dawo za ta dawo tsanwa sha duk wanda ya san jaziratul arab a yanzu abuja take kama sa wanda duwatsu na babu komai amma wanda ya taba zuwa aikin haji ku tambaye shi ya maka take hatta da itacinansu daga nisan kagalla ba tsan waye wani ba yadda kasan itacinanmu na fark dubul bai tafowa ko kuma itatuwanmu lokacin da damuna ta yi nisa na daji kaga ai bushewa suke ko to haka su itatuwansu suke babu yadda za a ka gani wai ciyawa ta wato tsanwa a yankin irin su jaziratul arab irin su makka madina qatar irin su oman irin su dukkan abushe ne kamar jaziratul arab haka take amma a ƙarshen zamani annabi ce tsanwa zai dawo daga lokacin da aka fara ganin tsanwa a jaziratul arab alama ce daga cikin alamun tashin kiyama ba rawaccan na kalli wata bidiyo da wani ya doro tunda ba rawaccan ina madina ne ma ya dora wata bidiyo cewa an samu ciyayi suna mutuwa a daji to a lokacin na Allah ya sa ran ta yi maka kuma zan ta yi maka a cikin mota ina cikin balaguro na ga wannan abin da ido na ciyawa na gani tsanwa a cikin dajin Allah abin da ban taba gani ba tun da ne kaga kenan wannan magana ta tabbata cewa jaziratul arab za ta dawo tsanwar ta shar ni'ima za ta wanzu a cikin ta alama ce daga cikin alamun tashin alkiyama haka kuma yake cewa wa khuruju rajulun min qahtan yadinu lahu nas za a samu wani mutum ya fito a cikin yankin qahtan yankin qahtan in ya fito mutane za su ribi shi za su yi mashi mubaya su bi shi a matsayin wanda zai jagorance su hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taqumu as-sa'atu hatta yakhruja rajulun min qahtan yasuqu an-nasa bi asa al-qiyama ba za ta tashi ba sai wani mutum ya fito daga qahtan yana da sanda yana kore mutane da wannan sandar tashi al-imam al-qurtubi yayi bayanin wannan hadisin yake cewa ba wai ana nufin sanda bace zai sa saka bai ringa bugu a'a abinda ake nufi shine zai yi aiki da wannan sandar tashi wannan kinaya ce ba sanda ake ni ba wanda ke rike annu'a ana nufin zai yi aiki da magana shi sai dora al'umma akan tafarki mai madinaci to wannan mutumin shi ma dai zai wuto in ya wuto kuma mutane za su bi shi za su yi addini na Allah subhanahu wa ta'ala tare da shi malin yace wa kasratul rum yana daga cikin alamomi tashin alƙiyama kananu rum za su yawaita su ne ne rum rum su ne wanda tun a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam suka rewa alif lam mim ghulibatir rum wanda aka bada labari su ne rumawa a yau da muke rayuwa in aka ce rum ana nufin rumaniya ƙasar rumaniya su ne rum wanda kafital kinsu ita ce ake ce mata ko buharist ake ce mata ko buharist ita ce kafital kinsu su ne rum to a ƙarshen zamani za su fi kowa yawa za su yi yawa su yi yawa cikin al'umma mana yawansu zai ƙaru ko a yanzu suna daga cikin al'umma wanda suka yi yawa a duniya a yanzu to a ƙarshen duniya za su yi yawa yawansu zai ƙazamce sannan wa qitaluhum muslimun kuma za a zo wani lokaci za su yaƙi musulmai in suka yi yawa za su fara farma musulmai za a yi yaƙi tsakaninsu da su da musulmai sannan ba a ƙare ba malin ya ce wa qitalul yahudi lil muslimin wa qitalul muslimina lil yahud musulmai su ma za su yaƙi yahudawa kawai ga wannan yahudawa da bannar da suke ma falastinawa mutane isra'ila suna nan ko sun addabi mutane an ci ƙari gare su zo lokaci zai zuwa ƙarshen duniya wanda musulmai za su yaƙe su kuma za su ci nasara a kansu har sai ta kai sun ringa tserewa suna ɓoyewa a bayan dutse da bayan ice a nan baya kaɗan mun amma cewa jamarat za su ringa magana ko to na fara yakin wannan tsakanin yahudawa da musulmai in ba yahuda ya koyi a bayan ice takobi musulmi ya zo da katon takobin shi allahu akbar he yayi gaba bai gan shi ba he mina ce kai musulmi dawo a dozo gashi na a bayana shi ne ya ce hatta ya ƙulil hajar wa shajar ya muslim haza yahudi fata'al faktulu har sai ice da dutsi ya ce ya kai musulmi zo ga bayahudi a bayan zo ka kashe shi saboda bannar da suka ma addinin musulunci da ta'addancin da suka ma musulmai za a yaƙe su ta yadda in sun ɓoye a bayan dutsi dutsi zai magana to kai ka zo wuce ba gan shi ba to a bayan dutsi ya ɓoye to dutsin da kanshi zai kira ka ce zo ga shi nan ka zo ka kashe shi wannan lokacin zai zo yanzu bai zo ba amma zai zo tabbas in ya zo kuma alama ce daga cikin alamun tashin kiyama sai mala ya ce fatuhu roma kuma za a buɗe ƙasar roma ina ne ƙasar roma a yau ita ce itali itali kuma can ne cibiya ta kristoci ko to su ma dai za a buɗe da aka ce fata a cikin musulunci shine ƙasa ta kafirai ta koma ta musulmi yadda take cibiyar kiristanci a yau muke rayuwa kwanan nan ma suka ɗora fafa roma ko to wata rana za ta zo wadda musulmai ne za su yi jagoranci a cikin za ta zama to ƙalƙashin al'ummar musulmai kama futihat al-qustantaniya ya ce kamar yadda aka buɗe Kustantaniya a lokacin Sayyidina Umar. Kustantaniya ita ce a yau ƙasar Istanbul. Istanbul ita ce Kustantaniya wanda yawanci an sa mata suna ne na Istanbul lokacin da Ataturk ya mulki. A lokacin mulkin Ataturk ne aka yi mata wannan suna, a da an yi saninta da suna Bizanta. Bizanta ake ce mata da. da Ataturk ya zo aka juya ya game ta Istanbul to wannan Istanbul in ko kuma Bizanta ta da ita ce Constantinople a lokacin sahabbai a lokacin sahabbai kasa ce ta arna amma aka yi fatihi ta kuma karkashin musulmi musulmi suka jagorancin ta har yau musulmai ne su to haka za a zo a bude Roma sai malai yace ila gairi dalika min alamati sa'atil kubra zuwa ga wa'ansu wanda bai zano daga cikin alamomi na tashin alkiyama wa'anda suke wato kananu wanda malam ya ya kawo da wanda bai kawo ba sai yake cewa wa'inda suke athabita fil ahadith nabawiyya wa'inda suka tabbata hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu kenan yanzu anan malam ya kawo mana karshe daga cikin alamomin tashin alkiyama kananu to amma ka kuma ce lokacin da muka yi bayani mun ce tashin alkiyama alamomin shi akwai kananu akwai manya manya su wa'innan manya-manyan muka ce in ɗaya ta zo to kowa ya shiga ta kan shi saboda a rikice suke tare suke zauwa a jere daga ɗaya ta bayyana an ƙare magana sauran ma suna zauwa ba a jimawa yanzu wannan a cikin alamomin da muka ambata mun ga wasu tun a lokacin annabi suka faru wasu kuma hei a yanzu ne da muke rayuwa suke faru shekara dubu da ɗari hudu da wani amma su alamatu sa'atin kubra ba zai yi ba a ce wai ɗaya ta faru bayan shekara ɗari ko dubu tukwana wata ta zo a a jere suke zauwa sai malam ya ce alamatu sa'atin kubra alamomin alkiyama manya-manya yanzu zai zano su ya ce wahiyar umurul izam su ne manya-manyan al'amura wal ashiratul jisam da kuma alamu masu ƙarfi allati tazharu qurba qiyamis sa'a wa inda za su bayyana kusa da tashin alkiyama wa takunu ghayra mu'tadati alwuqu abu kuwa su za ta kasance ba abin da mutane suka saba gani ba mutane za su ringa mamaki in sun gani abuwar irin wa'in abuwa wa idha zaharat awwala alamatin shine abin da muka faɗi yace in alama ɗaya ta bayyana daga cikin alamomin tashin alkiyama manya manya tataba'atil alamatul ukhra to sauran ma za su biyo baya ba jira ka tatabu'ul kharz fi niza kamar yanda ka san tsari yana bin tsari haka za su ringa biyowa in wannan ta ida wannan ta zo in wannan ta ida wannan ta zo sai ce yatba'u ba'daha ba'dan sashen ta yana bin sashi fa idza zaharat malin yace in wannan alamomin suka bayyana dallat alaiha to ana nufin da cewa alkiyamar ta zo wa takunu sa'atu ala ithriha kuma gak da kare wasu alkiyamar za a busa kawo alkiyamar ta zo wa ahlus sunnati wal jamaa malin yace su kuma ahlus sunna wal jamaa yu'minuna bi anna hadhihi al ashrata thabitatun fil kitabi was sunnah sun yi imani cewa wa'innan alamomi tabbatattu ne a cikin alkur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'minuna biha kama ja'at kuma sun yi imani da kamar yadda ta zo wa minha daga cikin wa'annan alamomi yanzu yana so ya ce maka wa'annan alamomin tashin alqiyama wanda aka faɗi a alkur'ani da hadisai mu ahlus sunna mun yi imani da cewa tabbas za su zo kuma za su afku daga lokacin da kaji zuciyarka tana raya maka cewa ga wata alama da ta tabbata a hadisin annabi ko a qur'ani ta alkiyama kuma kai zuciyarka take raya maka kamar ba zai yi ba ka zama kafiri saboda ka tsare ta hadisi ko kuma aya daga cikin wa'annan alamomin horkon alama ta horko wadda za ta bayyana daga cikin alamomin alkiyama manya manya wadda ita ce ta farko malam yace zuhurul mahadi mahadi zai bayyana kaga ai malam bawashi yana da wata karin magana yake cewa a'a ni ho banda tashi daga ran wannan ra'ayin har mahadi ya bayyana ko to mahadin zai bayyana bayyanan mahdi ita ce alama ta harko daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama wane ne mahdi mana ya ce huwa muhammadu bin abdullah shi ne muhammadu dan abdullah shi dama annabi ya ba da labari ya ce suna na irin sunan shi ne sunan baba na irin sunan baban shi suna annabi mu muhammadu bin abdullah shi ma kuma mahdi sunan shi muhammadu bin abdullah mana ya ce min ahali baitin nabi salsalar shi tana kaiwa zuwa ga ahalil baiti shi jini ne na dangin manzala sallallahu alaihi wasallam wa yakhruju min qibali al-mashriq zai fito daga gabacin kasa daga gabacin duniya zai fito wa yubayi'u lahu inda al-ka'ba mutane musulmai za su yi mishi mubaya'a a ka'aba can garin makka anan ne musulmai za su mishi mubaya'a a matsayin shugaba jagora fa hukmuhu ala min hajin nubuwa zai yi mulki a ban kasa yanda kasar tsari irin na lokacin annabta mulkin shi irin na annabta ne yamluku sab'a sinin zai yi mulki tsawon shekara bakwai a duniya yamla'ul arda qistan wa adla zai cika duniya da adalci a lokacin da zai mulki ba'da ma muli'at zulman wa jawra bayan an cika duniya da zalunci da hinkari rayuwar da muke kenan yanzu in baka da kari a cuce ka ko da kana da gaskiya ga gaskiyar nan ya murde ta saboda baka da kowa baka da kowa ana cuta al'umma cuta ta yi yawa sai Allah ya bayyana mahadi shi kuma sai ya zo ma mutane adalci yace wa yu'til mala bi ghairi adalin zai ringa ba al'umma dukiya dukiyar da ba ta da adadi sannan kuma tan'amul ummatu fi ahdihi fi ahdihi ni'matan lam tan'amha qat al'umma Allah zai sauko musu ni'ima ni'imar da Allah bai taba sauko irin ta ba ma'ana ni'ima za ta sauko cikin al'umma yace tukhrijul ardu nabata ƙasa za ta fiddo da tsirranta za a yi abincin da ba taɓa yin irin shi ba tarihi watum tsiru sama a ƙasara sama ma za ta sauko da ruwan da ba ta sauko da irin shi ba a lokacin da mahadi zai bayyana sau da haka lokacin wannan shekara bakwai da mahadi zai yi shekaru ne na adalci shekaru ne wanda zai yi su a cikin ba mutane dukiya mai yawa a cikin arzuta al'umma kuma al'umma za su ji daɗin da ba su taɓa jin irin shi ba a tarihi wannan shi ne mahadi in mahadi ya bayyana to abin da zai biyo baya shine khurujul masihi ad-dajjal sai kuma dujjal dama su alamomi tashin alkiyama manya manya yanzu muka faɗi in dai ta zo to shikenan sauran za su dinga biyo baya ba irin wancan bane ba ƙananu alamomi ƙananu mahadi ya bayyana kenan yana cikin mulkin shi da wannan yanayin sai khurujul masihi ad-dajjal sai kuma dujal zai bayyana ana ce mashi almasihid dajjal al'awarul kazzab mai ido ɗaya kuma makaryaci shi dujal siffar shi shine yana da ido ɗaya to za ka gani yanzu aka ce ido ɗaya sai ka ji wasu suna siffanta cewa dujal wa idan shi ɗaya a tsakar goshi ido a idan shi a goshi yake ba a goshi ba ne mai malamai suka ce idan shi ba a goshi yake ba a cikin idanu guda biyu shi ɗaya ne gare shi ɗayan biyu shi ne zance mafi inganci ba ido ɗaya ba ne ba gare shi ido biyu gare amma ɗaya bayyayi ɗaya ne yake aiki to dujal zai bayyana in ya fito a ina zai bayyana min jihatil mashriq min khurasan zai fito daga yammacin khurasan ina ne ake ce ma khurasan a yau khurasan a yau wani yanki ne a gabacin ƙasar iran ai mun san iran ko to gabacin ƙasar iran akwai wani yanki ana ce mashi khurasan daga nan ne dujal zai hutu in ya hutu wa ma'ahu sab'una alfan min al-yahud a bayan shi dakaru yana da dakaru na yahudawa dubu saba'in su suke take mai baya kaga yahuda idan wance mutanen banza ne to su ne dangin dangin dujan su suke take mai baya zai zo zai taho tare da su su dubu saba'in a bayan shi wa maktubun baina ainihi kafirun a tsakankanin idan shi an rubuta kafirun kafiri kowa zai gani a rubuce yake wannan kana iya karantawa a nan in shi tsakankanin idan shi kenan maktub baina ainihi kaga wannan magana da take cewa an rubuta tsakankanin idan shi kenan wanda ke nuna maka cewa dama ido biyu gare ko ba ido ɗaya tsaka ba amma abin ɗaya ne yake ɗayan bayyan saboda haka tsakankanin idan shi an rubuta kafir wa ya zahabu amurhu lil muslimina al'amarin shi zai bayyana ga musulmai ma bayyana shami wal iraq abin da yake tsakankanin sham da iraq abin da ake ce ma sham sham suna ne na da na gari sham a yau da muke magana ita ce suriya ita ce siri ta yau ita ce sham saboda haka al'amarin shi zai bayyana tsakanin musulmi a tsakankanin sham siri da kuma iraq dama makwabtan juna ne da iraq da siri sai ce sun malaye turku baladan illa da halau shi dujal da tawagar shi ta yahudawa dubu saba'in tahiya ce suke ba watsi bane suke guri guda duk wata ƙasa da kuka sani a duniya sai sun je duk wata ƙasa da kuka sani a duniya sai sun je illa makkata wal madina makka da madina ce kaɗai ba su iya zuwa fala ya stati udukhulahu in sun je kohon makka da madina za su isko mala'ikun Allah sun kewaye su sai mu ga wanda zai ture su ya shiga ba zai yi shi yasa a cikin fadala ta madina daga cikin fadala ta madina shine in mutum yana can dujal ba zai iya riskar shi ba saboda dujal bai iya shiga makka da madina amma banda makka da madina ko ina sai ya je kuma fitinar shi tana da girman gaske shi yasa annabi ya ce tunda Allah ya halarci duniya babu annabin da ya zo bai ba al'umma shi labari ba ku nisanci dujal in dujal ya zo ku kiyaye kan ku bi shi tun daga annabi no ake ba da labarin dujal har annabi ya zo kai ka san ba karamin dan fitina bane dujal annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai yi ba yayi sallah ya kare bai ce ba Allah ya tsare ni daga masifar dujal kai da kake sallah kana yi kuma duk wanda suke raye a lokacin da dujal zai bayyana ba ba kowa bane ba zai samu dama ya kubuta daga fitinar shi sai wanda Allah ya ma rahama galibin mutane bin shi suke kuma in mutum ya bi shi wuta zai je saboda Allah zai bashi wa'ansu daga cikin kudurat na ubangiji zai iya daga hannun shi ruwa zo ruwa ya kece zai iya zawo ya tada ya ce kai kayar da ni Allah ne saboda zai iddi ayan Allah ya ce shi Allah ne musulmai su ce su ba su raba shi Allah ne su sun san Allah shi yake ruwa shi yake tada matattu kai kuma baka komi sai ce to ruwa zo eh ruwa yake ce to yaya kayan ran eh wasu su ce i wannan ma abin kamar da gaske sai su ce to amma tsaya Allah shi kadai ke raye matacce yanzu an yi mutuwa a gidan suwa na zo ka tai ka tado shi magani zai je wurin mataccen a huddo gawai ya tambaye ku mi sunan shi ku ce sunan shi haruna dujal zai bayi haruna gawa haruna ya ce haruna tashi sai haruna ya meke amma ba haruna gaskiya meke ba shaidani ne siffa haruna ya meke amma ku a idan ku haruna za ku ga meke don allah da annabi to waye zai ce shi ba za ta karkata ba ana illa man rahima rabbi sai wanda Allah ya kiyaye saboda haka a ringa yawan ta neman tsari daga dujal akwai hadisan da suke nuna cewa in mutum ya karanta suratul kahfi ranar juma'a Allah yana tsare shi daga fitinar masiyid dajjal amma addu'a da annabi yake yi a cikin sallar shi kowanne laushe shine Allahumma inni a'udhuka min adhabil qabr wa min adhabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal wannan addu'a ce mai muhimmanci wanda mutum ya kamata ya rike dan saboda ya nisanta daga sharrin shi sai malam yake cewa li'annal mala'ikata tahrusuha ba zai samu damar shiga makka da madina ba saboda mala'iku ne suke gadin wannan guri wa yamkusu fil ardi 40 yawman shi dujal in yazo kwana 40 ne zai yi a duniya amma a kwana 40 zai batar da dubunnan al'umma wannan kwana 40 din yawmun kasana akwai kwana daya tsawon shi kamar tsawon shekara ne mu yanzu ai shekara ita ce wata 12 ko sai an yi wata goma sha biyu shekara to shi a kwana arba'in inda zai yi kwana ɗaya tsawon shekara yake tamu wa yau mun kasha akwai kuma kwana na biyu shi kuma tsawon shi tsawon wata guda namu wa yau mun kashuma sannan kuma kwanan shi na uku kamar tsawon sati namu yake sai ce wasa'iru ayyami yi ka ayyamina sannan kuma sauran kwanakan da zai a duniya shine kamar sauran kwanakan mu na yau da gobe wanda muka saba gani kenan a kwana 40 inda zai yi za ka iya cewa kwana 37 daidai suke da kwanakanmu wanda muka saba gani kwana ukun da suka yi saura ɗaya a matsayin sati na mu yake ɗaya a cikin wata na mu yake ɗaya kuma a matsayin shekara ta mace wannan shine kwana 40 inda dujjal zai yi a doron ƙasa yana batar da al'umma sai wanda Allah madaukakin sarki ya kare Allah madaukakin sarki ya kare saboda kuracewar lokaci anan ya kamata mu tsaya saboda gaba ce ta gaba in Allah kai musati mai zawa za mu tashi alama ta gaba shine bayan dujal ya bayyana Allah kuma zai bayyanar da annabi Isa zai dawo anan ne za mu tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh